الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد كذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا إن واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فطبع جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا العرباء goma ga watan Ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda shine ya daidai da ishirin daidai da watan marat miladiya tana da shekara dubu biyu da ishirin da hudu kamar kuma yadda aka sani wannan rana ta irin yau ranar goma ga watan ramadan ita ce ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin Madina ya tunkari garin Makka da niyyar za a je a yi fatku Makka a shekara ta safar daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka rana ce mai dimbin tarihi rana ce da aka shishirya aka hau hanya kuma za a ci gaba da tafiya kwana goma har zuwa ishirin ga wata ranar da za a shiga makka da izinin Allah shine a mu kuma yanzu muna cikin fasarar suratu Yusuf. Daga cikin darasin da muke gabatarwa na tafsirin Alƙur'ani mai girma, idan ba a manta ba a jiya an zo dai har an sa kaya ko an sa abun awo a cikin kayan Binyami. A lokacin da ya zo jiya sun baro mahaifinsu sun shigo ta gari ta ƙofa daban-daban kuma sun zo wajen a ƙarshe an samu ta'aruf tsakanin annabi Yusuf da ƙaninsa. Binyamin annabi Yusuf ya gaya masa ya ce masa inniya ana akuka fala tafta isi ma kan ya amalu ni ni ne dan uwanka karka damu karka bakin ciki da abin da a suka kasance suna aikatawa to amma bayan nan sai ce to tunda ko kai ne baron ya dada bar wajen ka ba lalle ina nan tare da kai ba inda zan ya ce ba zan yi na rike ka a wannan yanayin ba na farko dai kaga mahaifinmu kai yake gani hankalinsa yana ɗan kwanciya idan yana ya tuna da bana to in aka ce ka zo kai ma an rike ka ina magana ai kaga abu bai yi ba yace a a ai lalle tun da dai har na gane kai ne babu yadda za a yi ina nan zaune a wajenka ba zan ba zan bar gunka ba kuma an ce yayi maganganu da yawa a wannan lokacin dan da ya tashi ya kakkasa su biyu biyu biyu biyu biyu sai zama shi Binyamin ba shi da abokin da za su kwana a waje ɗaya. Sai ce to kai tunda haka ne zo waje na ni ne dan uwanka wanda za ka kwana a waje na. So wannan abun a a wannan keɓewar da suka yi a nan ne ya gaya masa ko shi waye. To kamar yadda muka faɗa malaman tafsir wasu suka ce ya yi magana da shi ce to babu yadda zan yi in iya riƙe ka a gona. Sai dai in in sa wani abu a cikin kayanka mu ba da shaida cewa wani abu namu ya fake a bincika a ganshi a kayanka a ce ka ɗauka. In ka ɗauka, kada shi ke nan daga nan sai a riƙe ka da haka addini ko kuma shari'a ta annabi Yaƙub wacce ita kuke bi a kan ta yake. Wani ƙaunin kuma an ce a bai gaya masa abin da zai yi ba, amma ya ce masa sai dai faƙin ka yi haƙuri zan yi maka abin da za a tuhume ka da kayi sata. Amma wannan ne dalilin da zai sa in rike ka. Benjamin ya ce mashi babu laifi in dai har za su zauna a wajen ka ko ma ne za ka lanka min na yarda. Ya ce to shi kenan. Shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala istiqayata fi rahli akhihi. Yayin da ya gama musu awun su ya shirya musu kayan su ya sa musu abincinsu sai ya ɗauki wannan kwanan awu ɗin kamar kiya ɗin sai ya sanya ta a cikin kayan ɗan uwansa sannan ya mai shela ya shela ya ce to kuma ayyatu al'iru innakum lasarifun ku fa waɗannan mutane al'ir ayarin nan kamar a ce ya ku ma'abuta ayari to lalle ku fa ɓarayi ne innakum kudin nan lafarikun wallahi barayi wani kawai an ce a nan wajen me yasa suka yace musu barayi aka ce ya koma da tsohuwar maganar baya ai satar shi suka yi daga wajen babansa shi annabi Yusuf din suka sace shi daga wajen annabi Yaqub suka je suka jefar da shi a rijiya to wannan abun shi yasa sai ya ce musu innakum lasarikuna kaga bai ce innakum saraktum mata'ana ba bai ce kun yi mana sata ba sai ce a ku barayi ne ba akwai ma wata riwaya da al-Qurtubi ya kawo wanda yake wai an yi musu hakan ne ma akan alaman tambaya ayyatu hal-iru innakum lasariqun shin ku barayi ne ta ya za me abinda ba me ga wasu kalu wa aqulu al-imara suka jiyo suka ce me kuka rasa suka ce mun rasa suwa al-malik sa'in da ake yin abu da shi mun rasa, amma ga ma wani abu za mu sa tukwici wanda ji ya kawo mana shi salin ali, to za mu yi masa lodin raƙumi guda. Kuma shi ne shelar, ko ku shi annabi Yusuf ya ce wa ana bihi za'i, ni zan tsaya na ga an bashi wannan abin daidai yadda yake. Wannan mai taji a ban kasa a ƙasar Masar, Nisau. wa ma kunna sariqin kuma mu ba barayi ba ce to me sakamakon wanda ya yi sata a wajen ku annabi yaquba rike shi ya zama bawan kai ci gaba da yi maka duk aikin da bawa zai yi tsawon shekara guda daga nan wajen kuma to ya yi free maimakon wannan satar da yi amma a wajen mutanen misra wanda annabi ya- yusuf alaihi salam yana wajen a lokacin su kuma yadda suke yi za a kama shi ne a sa shi ya biya linkin wannan abin da ya sata din a ɗan daddake shi sai a ƙare shi ba tare da an bautatar da shi ba wannan yana ɗaya daga cikin duk abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya goge da zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda a shari'ar annabi Muhammadu dama a- an ce shari'atuhu kullu shara'i tansaf shari'ar manzo Allah ita take goge dukkanin shari'o'i baki da to wannan a sai aka zo da wasariqu wasariqatu faqahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah sai ta goge duka waɗannan tana ɗaya daga cikin shirgogi da aka goge da ita ta Yaquban da ake rike mutum a bautar da shi shekara guda da ta garin Misran wacce Yusuf yake yake mulki a lokacin dukka baki daya an goge ta da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce to shi ne sakamakonsa haka nan muke sakawa azzalimi azzali- a- a- azzalimai annabi yusuf ya sa aka kawo kayansu ya fara bincikawa a cikin kayansu fa bada bi awdihim malaman tafsir suka ce da kawai yana zuwa farawa yayi da kayan bunyamin kawai sai ya fito da wannan abu da dole sai sun yi shakku suke a kawai daga farawa ya nufi wannan ya fara da shi shikenan sai ya ce to a'a bari a fara ya fara ya biyo tun daga sama kawo wannan aka kawo wannan naka ne eh to a bude ya bude ya laluba ya laluba ya laluba ya laluba ya gaba gani ba ya to astaghfirullah je kan ya koma gefe sai da aka zo kan na yara bunyamin din sai ya ce a ai wannan ai ba sai an taba nashi ba ai a tun da dai har ku taran nan ba a su ku goma nan ba a samu ba ai wannan ma ba za a samu ba kawai shikenan a bari suka ce ina ai sai an bincika tun da dai an fara bincike sai an bincika har da nasa ya za ka tafi kana a nan ya mara sata haka kawai ba ku je mu gani ba a buɗe yusuf ya ce to shikenan a buɗe ana buɗewa dai lalu ba lalu ma sai fito da shi shi yasa alqur'ani ta sun mastaqarja sai gashi ya fitar da ita ya nemi fitar da ita ni ne ya yi afi ba sun mawajada ba saboda dama a a tunda babu ita shi yasa dan haka fito da ita kawai zai yi kazalika yadda muka yi hakan nan haka nan ne kirna Yusuf muka shirya wa Annabi Yusuf kar ka dauka wannan abin da aka yi Annabi Yusuf ya yi shi ba bisa daidai bane a'a sha'anin Allah ne an yi ne da wahayi a tarihi shi da yayi can din ma wahayi ne daga wajen Allah an ce ya rike shi a nan ne dan saboda maganar nan da ake yi idan tsanani ya yawaita to sauki na nan kusa لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه da a ce tsanani zai shiga zai shige cikin rami to da sauki sai ya shiga har cikin ramin ya fitar da shi ishtaddi azamatu tanfarji matsala ita ƙara tsanani ce matsala dan kiɗi da yayewa baki da da an ga tsanani ya yawaita ya yawaita to sauki ya fita Allah ya kawo mana sauki to bayan waɗannan abubuwan sai Allah subhanahu wataala ya ce ya yi da wato Allah ya yi wa annabi annabi Yusuf wa'azi ne akan ya rike dan uwansa dan bakin cikin annabi Yaqub ya ƙara lunkuwa saboda ya yayewar bakin cikin ta ƙara matsowa kusa shi yasa sai aka yi haka saboda haka wannan dukkan Allah ne kazalika kitabu mata da kuma an fi gilma da yi sai da karfe zai kama dan wasa ba ya rike shi da shari'ar wannan sarkin ne wanda yake aiki a tare da su illa an Allah da Allah ya so amma sai Allah ya sa yayi amfani da shari'ar mutanen da dan in sun tashi ba su da bakin da za su yi korafi inda shari'ar su ce ma aka yi amfani da ita aka yanke musu hukunci narfa'u darajati man nasha mu muke ɗaukaka darajar wanda muka ga dama Allah subhanahu wata'ala ya ce narfa'u darajati man nasha nan ya yi shi da izafa mu ne muke ɗaukaka darajar wanda muka ga dama kamar yadda na gaya mana ana cewa narfa'u darajatin man nasha wa fi darajatin nuru ma yusufin sawa afa'u tarba Isa'i Asim Hamzatu duk cewa suke yi narfa'u darajatin sannan suke man nasha sauran qurra'u suke narfa'u darajati man nasha wa fawqa kulli bi hadda khalaq al-ashir na goma shi ma haka yake cewa narfa'u darajatin man nasha a to wa fawqa kulli bi ilmin alim a dubishin kowane mai ilimi to akwai wani mai ilimi a saman sa ibnu abbas haka yake saman wani mai ilimin akwai wanda ya fi shi ilimi saman sa akwai wani wanda ya fi shi saman wannan wannan ma wani ya fi shi har ya kai zuwa ga Allah mahalicci wanda babu wanda ya kai shi sani in an kai wajen Allah an kai makura wa anna ila rabbikal muntaha to bayan sun yi wannan magana yanzu an kama dan dan uwan annabi Yusuf shine Benyamin an kama shi yanzu akan an rike shi da tuhumar yayi sata dan an samu kayan da ba na ba a cikin kayan saboda haka a bisa ga wannan duk abu ya yana ya rasu amma a hakikanin gaskiya ya ga ba fata ya yi ba fata ba fata ya yi ba shi kuma annabi Yusuf abin da yi ba kuma ba dan Allah ya ce je ka yi abin da Allah ya yi umarnin a yi kuwa to kuma shi ne in an yi din shi ne zama ba kuma umarnin an yi misali Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce Iblis yace barkar ka yi wa kowa sujada amma kuma daga ya ce kana yin jira da kowa sai shi yanzu sai aka halarci annabi da aka kama a gaban Aisha saboda aka yi a ni ba zan yi jira an ce wai ya ce wai an kai da ka ce kana kowa da kai kai to kuma da ni nake kai wannan din sujada in kana biyayya a gare ni to yi wa abin da nake kai wa biyayya ka kai wa sujada ba saboda haka idan aka yi umarni aka ce kar kai kaza daga baya aka zo aka ce yi kaza in kai yi ka saba hatta wannan umarnin farkon baka yadda da shi bane kada Allah ya wa Ali Yusuf dama ya masa wahayi a cewa yayi wannan abu shi yasa Allah daga baya yake karfa ku kama Yusuf da laifi tazani ka kidna Yusuf aka muka shirya wa Annabi Yusuf muka dabarta masa muka tsara masa wannan tsari dan saboda idan ya kawai ya zartar abun kamar yadda mu muka ce wa fawqa kulli dhi ilmin alim saboda haka sanin yana wajenmu girgishin kowane masani akwai wani masanin da ya fi shi har abin ya kai ga wajen Allah. Da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya cigaba da ba ku labarin kisar yana cewa qalu inna قالوا إن يقبض قد سرق أقل له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون أولا آية الله ينا سوى قالوا سوى أن يقوم النبي سكته إن يسرق أخ من يامين يا إسادا فقد سرق أخ له من قبل akwai ɗan uwansa nan wanda muka ce muku ya fatan nan ai shi ma ya taɓa yin fata tun kafin yanzu fa sarraha yusufu fi nafsihi sai annabi yusuf ya boye wannan maganar a ransa walam yubdiha lahum bai bayyana ta gare su ba balle su gane yayi reaction wato ya control eh ya zama yana da self yana da yana daga cikin abin da Allah yake kwanci sai na yusuf da shi shine self control baya infi'a baya reaction lokacin da aka tunzura shi saboda haka bayan infi'al sai sai controlling kansa qala antum sharrun makana yace ku kam hakika ku ne kuke kan sharrin matsaya fiye da wancan wanda kuke faɗa kuma fiye da wannan abinda kuke yi ya fi na waɗannan din muni wannan kenan ko kuma fa asarraha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahu sai annabi Yusuf ya boye wata jimla a ransa bai bayyana ta gare su ba wata jimla ce qala antum sharrun makana sai ce ku kam lalle hakika kuna kan matsayi na sharri amma wannan maganar bai faɗe ta a bakin sa ba sai kuma ya bayyana wata magana da yace wallahu a'lamu bima tasifun Allah ko shine mafi sani da abin da duka kuke sifantawa to wannan shine abin da aka yi magana akai a cikin danganta Yusufu da fata da suka yi malaman tafsir sun ruwaito maganganu kamar kashi biyu zuwa uku na farko shine akwai ruwayan da aka yi daga ibnu abbas radiyallahu anhu ma ibnu jarir ibnu abi hatim a ibnu murdawaidi al-qurtubi har da ibnu kafir da sun ruwaice shi da isnadin zuwa ga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu yana cewa dalilin da yasa suka tuhume shi da sata lokacin da Annabi Yusuf aka haife shi akwai yayar babansa ita ma diyar Ishaqu ce yayar Annabi Yaqub ce to sai ta karbi Annabi Yusuf ya zama yana hannunta ita ce take renansa ya ci gaba da girma a gabanta har sai da ya fara tasawa sai annabi yaqub ya zo wajen ta ya ce mata wance yanzu kin gani ma shauƙin yusuf ya dame ni ina so ki bani shi ya komo gida in rika ganin sa tace yanzu kai da kake da yara har goma sha amma wannan dan guda ɗaya da zaka bari a wajen ba za ka iya haƙuri da shi ba yace wallahi kullum tunanin sa nake yi tace to shikenan ba wani abu ka bari zan yi tunani zuwa wani lokaci zan dawo maka da shi tace to yace to shi ne aka tafi da ya tafi sai ta tunani ta ga idan ta bari fa annabi yakubu zai raba ta da shi ita kuma ba ta son rabuwa da shi sai ce to abin da ke akwai sai ta shirya sai ta ɗauki akwai ɗamara ta annabi ishaq wacce suke gadarta amma babba a gida shi yake gadarta ita kuma wannan ita ce yayar annabi yaqub saboda haka wannan kamarar tana hannunsa akwai bayan da suke wata wani sauran kufayin riga ta annabi ibrahim annabi ishaqa ya gada wanda aka ce wannan ko akwai bayan da suke wannan rigar ta annabi ibrahim din ita ce da annabi ishaqa ya gada sai ya ga cewa bari ya ya yi ta a cikin kamar tsarin damara wata ake ɗaurawa a tsakiya a ɗaura sai ya ratsa ta a cikin lullufe ta dan ya zama to kada rigar yau da gobe da gobe ta sa ta lalace haka sai sa ta a nan sai ke kaurawa to idan idan da ya tashi sai yan nan ta ku domin ita ce yayar annabi Yaqub sai ta gaje ta a matsayin ita ce babba daga wajen annabi Ishaq to saboda haka sai ta ɗauko wannan kabarar sai ta ɗaga rigar Yusuf sai ta ɗaura masa ita sai kawai aka ci gaba da sha'ani rannan sai suke cewa kai ina wannan labarar na ne ta na rasa a duba a gani ko wani ya ɗauke ta aka duba ana ta yawatawa ana yawatawa ana ana dubawa ita ce a taji duk mutanen gidan inda ba wanda zai shigo in ba ɗan gida ba ana dubawa aka ɗaga rigar Yusuf sai aka danta sai aka ce a to Yusuf ya satan mana riga kenan ya satan mana kamara sai ta aika wa Yaqub ta ce to kaga abin da kuka kama Yusuf da shi ko ce eh haka ne ce eh mutanen da suke wallahi sai ga shi mun gan shi akai shi ya dauka kenan eh shi ya dauka to ka ga mutum da shi ya dauka ai ka ga abin da yake shari'ar mu ai idan mutum ya dauka wa mutum abu kawai sai ya rike shi a wajen sa ba inda zai je saboda haka yanzu dole in ci gaba da rike Yusuf a wajena tunda ya dauka mun kaya sai ta shi ke da haka ne kawai sai ban mata a wajen sa to Yusuf bai dawo wajen Yakubu ba a wannan riwaya har sai bayan ita wannan yayar annabi Yaqub wannan dattijuwa ta rasu sannan shi kenan sai kuma ya dawo wajen babansa a ciki to a wannan lokacin sai waɗannan ƴan uwar nasa suka ce ai dama ɗan uwansa ya taɓa sata ita ce wai sata da suke akwai wata riwaya ita ma wacce an yi ta daga Qatada da su Imam Mujahid Ibn Ishaq ma ya kawo ta sahibu sahibu siya yake cewa akwai wani gunki da kakar annabi Yusuf wata ta haifi mamarsa kakan kakan shi kenan kakan shi namiji wanda ya haifi mamarsa yana da wani gunki na zinariya wanda yake bautarsa sai annabi Yusuf kullum in ya je ya dawo sai ya ga wannan babbar tasa cewa ni ko in je gidan gidan suwa ne sai in ga kakana yana ta bautar gunki wani abu ba na jin daɗin sa sai ce ka san yadda za a yi ba kana shiga har ɗakin sa inda yake ajewa ba to ka ɗauko abu ka sato shi idan ka sato shi sai ka zo a kakkarya shi sai ya haɗa baki da wannan gwaggon tasa aka je aka ɗauke wannan gunkin aka karera shi wannan kuma yana cikin babin al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yayi hani da mummuna aiki yayi horo da kyakkyawan aiki saboda haka ya taho ya zo ya ajiye shi a wajensa ya zama babu wani ba a wannan bautar gunkin an rasa shi amma kuma labari dole sai da aka tambaya aka ce da ana tambaya wa ya dauke gunki wa ya dauke gunki sai ce ni na dauke shi yana ina ce an kare da yake suka ce a wannan sata kenan to suka ce wannan ce satar da wannan ma ruwaya al-qurtubi ya kawo su a wata riwaya kuma aka ce ya ce a yana ɗiban abinci idan an dafa sai ya tafi ya je ya raba wa maskinai da talakawa waɗanda ba su samu abinci da wannan shine abin da ake magana a kai waɗannan abubuwan abin da suka ce kenan amma akwai malaman tafsir da suka ce duk ba a ko ɗaya daga cikin wannan ba waɗannan duk isra'iliya ba a ko ɗaya ba kawai sharri suka kira suka ce ah to in yayi sata a yan uwansa ba sun sata kuma waɗannan mutanen don sun lankaya wa annabi Yusuf ƙaryar yayi sata shin wani abu ne babba in an kwatanta shi da abin da suka yi masa wani suka ɗauki suka jefa a rijiya yanzu tukuna wannan ake tunanin ƙaryar su saboda haka sun saba da ƙarya wa ja'u ala qamisihi bidan min kazib kenan sun saba da ƙarya saboda haka wannan haka ne shi ma annabi annabi ya kusa ya kala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun saboda haka kenan in sun yi mar ƙarya wannan ƙaryar sun saba wato su ce in yasrik faqad saraka kullahu min qablu ba gaskiya bane in sun yi ƙarya dama san sun sun saba da yin ƙarya in yayi sata dama dan uwansa ya taba sata kafin nan in kun yi ƙarya ai dama ƙaryar ku an taɓa yin ta kafin nan so haka haka Allah subhanahu wa ta'ala so rubuta duk wani abun ba ai ba ƙarya aka kirkira shi yasa Yusuf ya ji ya koya abun a ransa ce kai mutanen da sharri suke kai wani yanzu ba wai haka eh ba su ma gane ko waye ne ba ba ƙaryar ake kirkira ana da tsaya mun ko ala antum sharrun makana wallahu a'lam bima tasifun ita da hakika Allah shine masani da abin da kuke sifantawa duk abin da za ku sifanta na magana to Allah ya san hakikanin ta duk yadda kai wa ƙarya kwalliya ba zai canza mata suna ba tana nan a ƙaryarta duk yadda ka da gaskiya ba za ta canzu ta koma ƙarya ba tana nan a gaskiyarta kuma sai ta yi sai sai ta bayyana komai daren gadewa haka ƙarya ita ma sai ta fallasu saboda haka gaskiya ita ce take tabbatuwa ƙarya ita ce take gogewa fa amma zabadu fa yadhhabu difaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yanfusu fil ard saboda haka haka Allah subhanahu wa ta'ala yake na'am قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيكا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قالوا يا أيها العزيز العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قالوا تسكت يا أيها العزيز يا كيوانا عزيز بكر يا ران كيدتي إن أنا بسي يوسف بني هل يوسف بني با لو كان نكلم يوسف يوسف بني أمين سكت إن له أبا ينا دا أبا شيخا tsoho kabiran babba kuma an ce shaikan ɗin tsoho mai shekaru kabiran kuma babban mutum a cikin al'umma ba yana nufin tsoho tsoho mai shekaru ake nufi da kabiran ɗin ba a'a haka da take wa abuna shekun kabir ɗin na asuratul qasas ba yana nufin cewa ai wai a tsoho tugubba ba wannan yake nufi ba a tsoho shekun ɗin an fahimci ma'anar su ba a kabir kuma babba a al'umma shi ake nufi saboda haka inna lahu abar yana da uba shaikan tsoho kabiran babba a cikin al'umma annabi ne ma fa kun ahadana makanahu abin da ya kamata kai mana yanzu ka kama ɗaya daga cikin mu ka riƙe maimakon sa inna naraka min al-muhsini za a yi wa annabi Yusuf dodorido sai fa aka lallafi shi aka ce ka ga mun ganka inna naraka kai ka ga muna ganin ka minal muhsinina kana daga cikin masu kyautatawa cikin kyautatawa wanda za ka yi mana sai ka riƙe ɗayan mu maimakon sai ce ina qala ma'adallahi قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana yace mana anan qala sai annabi Yusuf yace ma'azallahi Allah ya tsare ni kamar ka ce a a ina ba zai yi ba Allah ya kiyaye ni ne wannan abu ma'azallahi Allah ya kiyaye an na'khudha mu kama wani illa man wajadna mata'ana indahu in ba wanda muka samu kayan mu a hannunsa ba inna idan la zalimu in mun yaka ai mun yi zalunci kuma yanzu kuka ce mun inna naraka min al muhsinina muna ganin ka daga cikin masu kyautatawa to in na kama wanda ba shi ya dauka rana ba kaga bai ce illa man qala ma'adallahi anna khudha illa man saraka mata'ana ba saboda ba magana sata bace sai ce illa man wajadna mata'ana indahu kaga inda fata ce sai ce a ma'azallahi an na'khudha illa man saraka mata'a to da yake ba fata ba ce sai ce tsarka Allah ya tsare ni na kama wanda ba shi naga kaya na a wajensa ba ba za mu kama wani ba sai wanda muka ga kayan mu a wajensa kayan kuma sawa muka yi da muka bincika muka gamsu wanda muka gani shi za mu rike inna inna in muka yi haka idan a wannan yayin la zalimuna wallahi mun yi zalunci ba mu zama kuma cikin muhsinin da kuka ce nake illa man wajadna mata'ana inda inna idan la zalimun falam فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين أولا آية Allah subhanahu wataala ya ce to falamma sai asu minhu yayin da suka ɗebe tsammanin cewa lalle yaron nan zai dawo hannunsu sun ja ya ja sun ja ya ja khalasu sai suka keɓe najiya suna ganawa qala kabiruhum sai babban su ya faɗa babban su a shekaru shine rubi sunansa wanda yanzu shine aka je aka kewaya ake cewa rabiu amma rubi ne to sai kuma babban su kuma a wajen hankali shi kuma yahuba ne shi kuma wanda ya fi su ra'ayi shi kuma shar'un ne to waɗannan su ne haka suke su ne manyan to falamma suna su kala kabiru sai babban su ya fara shi rubi din sai su a alam ta'lamu anna abakum zubu ku sani cewa babanku kad akhadha alaikum mawthiqan min Allah ya karɓar ya ɗauki wani alkawari ya karɓi alkawari a wajen ku daga Allah kun mar rantsuwa da Allah akan za ku maido shi an ce wannan maganar dalilin da ya sa ta zo musu yanzu saboda a me wayannan ya kashe da Allah a sa ta a silent ko a kashe yawwa sai ya abin da ke akwai a ciki sai sai abin da ake bukata falamma suna su minhu khalasu da jiya a sai suka kebe suna mike suna ganawa a tsakanin su qala kabiruhum sai babban sai yace alam ta'lamu anna abakum yanzu ba ku gane cewa baban ku kada akaza alaikum mawfiqan min Allah ya karbi alƙawari a wajen ku daga Allah ba cewa lalle lalle za ku dawo da wannan yaran to shine ake cewa a lokacin nan shi zaman kirki ya zo musu wato sun zama mutanen kirki har ma a wanda suke cewa sun zama annabawa to ana cewa lokacin an musu annabta saboda haka su ma ba sa son tuna baya yanzu duk abin kirki suke faɗa amma kamar yadda nake gaya mana fa ko da ba a ce musu annabawa ba to ƴaƴan annabawa ne ko da ba a ce musu annabawa ba to salihai ne ko da ba a ce musu annabawa ba to sun yi imani da kaɗaitakar Allah sun yi imani da risalar annabi Yaqub kuma sun yi imani da annabcin annabi Yaqub ko da ba a ce musu annabawa ba sun san cewa Allah subhanahu wata'ala shine yake sawa abu ya yiwu kuma shi yake hana yiwuwar abu saboda haka abinda Allah ya zartar ba wani wanda ya isa ya kawar saboda haka sun san da wannan amma dai kamar yadda muke magana akai yanayin ayyukan nasu bai nuna na annabawa bane a bisa da haka sai dai shedan yayi amfani da hasada ya saka musu a ciki suka rika ganin ƙyashi na yaga ya ce wannan ya zama wani abu su su zama ba to shi ne sai ce kun ai kun kun san Allah a baban ku annabi Yaqub ya karbi alƙawari a wajen ku daga Allah kun yi rantsuwa da Allah akan cewa za ku dawo da shi qala lan ursilahu ma lan ursilahu ma kum hatta tutuni mawqitan min Allah la ta'tunani bihi illa in hadakum sai ce falamma atawu mawqitahu qala Allahu ala ma kenan sai suka yi قال الله على ما نقول وكيل kada suke rantsuwa to alam ta'lam wannan rabbu kada kada alaikum wa sallam min Allah kun manta wa min qabl ma farrattum fi yusuf kuma kun manta irin sakacin da kuka yi a cikin annabi yusuf bayan da kuka ce za mu kiyaye shi da shi arsihu ma'ana badan yarsali wa ilaha illa lahu da hasibu yace kala inni la yuhzi ya an tadhabu bihi wa akhafu an yakula hudhibu wa antu anhu raji'un kuka ce ina akala hudhibu wani hadu usbatun illa idan lafatu amma da kuka kuka kuka jefa shi a rijiya yanzu kuma ta da wannan abu wa min qablu wa farqatum fi sunni sakatin da kuka yi a cikin sha'anin annabi yusuf falan abraha al-arda iktu mulku illa ku ni dai ba zan bar garin nan ba hatta ya azana liya abiya har sai babana ya mun izini ya sai ya hakuri da wani gida aw ya hukuma Allah li ko ko Allah ya hukunci a gare ni wa huwa khairul hakim ta gaskiya da ta tsakar Allah wa huwa khairul hakim shine ta yin mai hikima da yin hukunci to hukuncin da Allah zai yi shine ya dauki raina anan shine abin da yake nufi ba zan bar garin nan ba in an ban karbi dan dan wannan nawa na ko ba da shi ba sai dai in ba bane yace da dawo in ko ba haka ba na mutu anan abin da yake kenan ba zan bari ba to anan sun fa fafa na kwari da malaman tafsir sun waici riwayoyi ko da dai ba za su iya keɓantuwa ba daga Isra'iliya. Imam Qurtubi ne ya kawo shi, abin da yake magana a kai yake cewa suka zo suka kewaya suka suka yi mitin, suka ce yanzu za a yi. Suka ta ya wannan wani abu ne? Aka ce shi wannan Yahuza din yace in za ku iya ku kula mun da mutanen Misra baki daya ni zan zan kula da sarki kawai ya zama ni ne zan fuskance shi ko kuma ku tare mun mutanen gari za mu je mu kwato shi saboda an ce mutane ne masu irin wani irin ƙarfi da yaƙi mutum ɗaya daga cikin su banu yaƙofin nan yana iya fuskantar mutum mayaƙi dubu ɗari shi kare wannan ya gaya mana ruwayan da alƙur'ubi ya kawo ta a cikin tafsirsa yace saboda haka kawai abin da za a yi kenan suka ce to bari mu tare maka garin kai bari ka je wajen shi yace kasuwanni nawa ne a garin aka ce kasuwa tara ce ce to kowa ya dauki kasuwa daya eh ni kuma zan tinkari sarki ya tinkaro sarki ya zo yana sababi wajen wajen annabi Yusuf yana sababi yana wanda aka ce idan suka yi fushi a yadda ruwayar take fara ya kamata su sani idan suka yi fushi gashin jikinsu sai ya mimmiƙe har yahudori gunansu sau tsabar fushi aka ce wani lokacin sun yi fushi har jini yana fita daga hudar gashin ya zo ya ce masa ka ba ni ɗan uwana na tafi da shi yake gawa annabi yusuf in kuma ba haka ba ka ga aiki da cikawa ya ce me za ka yi to shi ma shi ne eh karta fankar rabana shi ma shi ne ita yanzu za ta yi yadda ka san idan na kwarta ihu a nan wajen duk wanda mai cikin da take garin nan sai ta yi bari ya ce ka daɗe ba kai ba ka daɗe ba kai ba ya ce ƙafa ta wannan da kake gani fa inda zan ɗaga ta in buga ta a nan wajen to sai bangwaye wajen sun zube ya ce bismillah duk abin da ya zai ce masa ka dade ba kai bismillah to aka ce in har suka tada wannan sababin bala'i ya tashi in ba sun zubar da jini ba hankalin su ba zai farka ba in kuma ba haka ba sai idan wani dan uwansu ya zo ya taba su kuma fa to kuma sai su sake to aka ce wai alwaya akwai wani ɗan yaro karami cikin annabi Yusuf a lokacin sai annabi Yusuf ya gaya masa da yaren ibba yake je ka dan taba jikin shi ba tare da ya sani ba kawai sai je je dan bi jikin sa dan yana dan taba shi kawai sai ya ce su ya je farka ya je farka ne da sunan sa takobi da ka fada yana ta sababi yace akwai wani daga gidan daga gidan Yakubu ɗin gidanmu da ya taba yace wa ya taba ka wannan na ne to kai kuma yace a ni ne ni sai ya fito sai ka kuma ya tsaye ya ba ka ba mu da mu dabiro ku da ga abin da ya ya ko ku dauka ko tarfa ku ya tashi ya kama ni shi ya buga da wata shi annabi Yusuf ya kama hannunsa ya murda haka sai da ya kasa da shi yace kai idan kuka ba da lamme ta to kun dauka ba Allah bai halice ku masu karfi ba sai ku Allah ya yi masu karfi da yawa duk ta inda aka yi suka rufe inda za su duk sai da aka yi aka rasa to shi ne Allah ya ce falan masai a sumiru da suka ɗebe tsammanin lalle za su karbi dan uwansu sai da suka kwatanta wannan abubuwan da ya gagara to an je an dawo annabi yake yace ku ma nemo mana a a makera su taho da kayan datsa datsa duk ku datsa mu hannayen su da kafafun su mutanen banza kun yi mana sata kuna so ta mana da hankali ya tsauna fuska suka rasa yadda za su fita koma gida suka ce to wannan mutumin ba wallahi ba ya fi mu bala'i ba za mu iya kama shi ba ba za mu iya samun nasara a kansa ba da wannan sababin namu mu biyo a hankali shine kalan masai asu da suka ɗebe tsammani istai asu haka duk qurra'u suka karanta amma ibnu kafir daga riwayar al-bazzi shi na cewa istayatu ba sai asu ba falan mastaya su minhu khalasu nabiya sai ga shafi yake ce mana wa yayi asma'an wa tai'a tai'a su wa tai'a su bil an al bazbi bi khulfin wa abdila wa yayi asma'an yayi as a cikin alqur'ani sun zo a waje biyu a cikin wannan surar innahu la yayi as min rawdillahi sai kina a suratul yusuf akwai wani a suratul radi afalan yay'ati alladhina amanu an yasha'u Allahu la ilaha illa jami'a to shi sai yace wa yay'at ma'an yay'at subir wastai'atu wa yay'at ma'an wastai'ata shi ma akai hatta idan sai'ata rusul a cikin wannan wa yay'at ma'an wastai'ata sai'atu shi ne istai'atu ana wa kai'atu akwai wala kai'atu min rahmatillah haka to wa yayi asma'an wa tai'atu tai'atu wa tai'atu bil asukni kai iqladin sa ka juyar da shi anil bazzi daga bazzi bi khumfin shi ma a riwaya yana ɗaya daga cikin masu riwaya albazzi da kumbun a daga ibnu kafir sai raka albazzi a wata riwaya da ake a wajensa aka yake karanta shi wa abdila kuma kai musayen shi wannan hamzar ta koma ya saboda haka wa yayi asma'an innahu la ya yasu min rawhillahi ba yayi asu ba haka yake cewa sannan afalan yayi asil ladina amanu afalan ya yasil ladina amanu haka ake cewa wa yayi asma'an wa sai'ata hatta idza sayata rusul to hatta idza sayata rusul wannan wannan tafsiri in an tafi can yammacin suratul yusuf yau wato sai ka kaga hatta yin sai aka wa yayi asma'an wa sai aka sai sai aku wannan falan ma sai aku minhu wa yayi asma'an wa sai aka sai aku wa sai aku akwai wala sai aku min rauhillah to raka sai aku dinnan falan ma sai aku minhu falan ma ta yasu minhu to sai kuma wannan na والسيئة السيئة وسيئة ولا سيئة من روح الله ولا تايس من روح الله شيء كاتب يده وييأس معا والسيئة السيئة وسيئة قلب كي إقلاب عن البزي دع البزي بخلق أبي ساسابان دع أتينا رواية بلادي وتتكي إثبات ومن همزة إن وتتكي شاكسة تميدة تتقوم يا وأبدلا كمسنيا تتقوم يا سيزما إنه لا يأيس من روح الله أفلم يأيس الذين آمنوا الله يشاء الله تعالى الناس جميعا أها سيكما استيأس أتى إذا استيأس الرسول حتى إذا استيأس الرسول استيأسوا فلما استيأسوا منه فلما استيأسوا منه تكيأسوا ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله to da haka wannan haka ake karanta shi to wannan shi ne yake faramata to da suka kewaya suka kewaya suka yi sababin suka ga an fi su saboda akwai ruwa da suke annabi Yusuf ma dan ya kwatanta musu a wani wannan akwai irin dutsen nika din nan kasan haka yake gingime ne sai annabi Yusuf ya je dan dake shi haka da kafarsa sai ga an ya wuce haka an yi yayi waje da gudu taba shi kawai yayi da kafarsa shi ma tsaka tsamun sa eh allurar gidan ya kuma ta mai yace to da suka rage abin da ba zai yi ba to sai suka sun tsaye da tsammani kala su sai suka ce ya gefe najiya suna miki ala kabiruhu shine ba babban nasu yake alam ta'lamu anna abakum yanzu ba ku san cewa babanku ya rika muku alƙawari akan wannan ba to ni ne ka da abin da kuka yi wa Yusuf a baya ni yanzu ba zan bari ba ba zan bar garin nan ba har sai baba ya mun izini ko ya yi hukunci gare ni wa huwa khairul hakimin Allah ya yi hukunci a gare ni shine ke yi mai hukunci shi da nan yake musu ne ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ارجعوا إلى أبيكم إن جب بيتكم كما وجن بابانكم فقولوا كتير يا أبانا يا بابامو إن ابنك أنت دي بنيامين سرق يا رفاتا وما شهدنا كما بمشيدا إلا بما علمنا فإذا أبنا متجنين domin gaban mu aka zo aka lalubo aka fitar da abin daga cikin kayansa wa ma kunna li ghayri hafizin amma ba mu kasance masu kiyayewa ga abin da yake koye ba dan haka ba mu sanya abin aka yi shi da cikin sa shin safar ne da gaske sawa aka yi a ciki dan sun tambaye sun ce masa kai kai ko ne ya hada ka da sata yace wallahi ba ni na sata ba a to wa ya sa shi a cikin kayanka yace wanda ya sa kudin ku cikin kayan ku a ka sa ku amai musu da kudin cikin kayan wanda ko ba cikin da duk da an ce wannan ma shi ba su ba dawo da shi sai ba sa shi sun da kula wannan lokacin sun dawo muna na kirki suna dakin abu da ake kafin kumi suka saka wa ma raƙuman su don kar su ci ciyawa a hanya dan ba a san ko ta suwaye ba saboda tsantsani ga shi yanzu an ce su yi sata to ka gaya wa baban mu shi ke da mamashi dan larba a nan abin da muka gani shi ne kai muka shaida a kansa shi yasa mu ma muka ce yayi sata akwai riwaya da ake karantawa ta wata kira a shafiya tana cewa irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka surriq an dora mar sata an ce yayi sata to da haka yanzu aka ce haka وما تنسى إلا بما علينا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها shi yanzu ya ce za su zauna su koma ka tambayi alkaryar da muka zo a cikinta amma abin da yake nufi ahlul qarya was'al ahlal qaryati allati kunna fiha saboda haka an yi izmarin ahla din domin wasu ka ce a'a was'al alqaryata kai ba annabi bane tambayi alkaryar mana ai jimadat ma suna magana da ku ina ce da aka da aka da muka zo kayi magana da kura ta ce ita ba shi ne dan kamar suna margaske amma yayin da su malaman nahawu suka ce a'a irsiboyi su azzazzar suka ce a'a ai ba zai rika ce is al hindar amma wai abin da kake nufi is al gulama hindin ba ba zai rika ce haka ba sai ka ce is al gulama hindin maimakon ka ce haka saboda haka ma'anar ne akwai abin da aka yi izmari aka koyi shine ahala ka tambayi ma'abuta alƙaryar da muka je kunna fiha wata muka kasance a cikinta ita ce misra والعير التي أقبلنا فيها kuma ka tambayi ayarin jama'ar da muka taho tare da su a cikin wannan mutanen da suka je awu daga yankin garinmu kowa a gabansa aka yi wa inna la sadiquna wallahi gaskiya muke ga maka yanzu ka ba su ce ma an da bi mu'minin la zawo da kunna sadiqin ba nan wajen sai aka ce a'a yanzu kan wallahi gaskiya muke in ma kana so nemi shaida
نعم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ana cewa da suka zo suka gaya wa annabi yaqub cewa wannan magana an ce sai rubuta takarda akwai ruwa da ta nuna haka ne ruhul bayan ya kawo ta a a a filiya da tafsir sun kawo ta daga tafsir da aka nakanto daga shehu radiyallahu anhu yace sai yace sai rubuta masa wasiƙa yace daga bawan Allah Yaqubu dan Ishaqa az-Zabish yankake a nan wajen ya faɗi ya faɗi haka dan a Yaqub a dan Ibrahim dan Ishaqu daga wato kamar take daga ni Yaqubu bawan Allah ɗan Ishaqu wanda aka yi a tantin za a yanka ɗan Ibrahimu Khalilullah zuwa ga Azizu Misr ɗana da karke a hannuna mu ba ma sata babu sata a cikin zuriyar mu babu wannan abin da ya kamata saboda haka ka take shi ya dawo wajena in ba haka ba zan yi maka addu'a irin ta tamu ta annabawa ka kama ka sai zo ya karanta sai ya maida maka ita daga Yusuf Azizu Misr eh wannan masu mulki a Masar zuwa ga Yaquba annabin Allah ita bayan haka da aka jefa kakanka Ibrahim a wuta ba hakuri ba ita haku da aka zo babanka za a yanka shi ba hakuri ba kai me yasa ba za ka hakuri ba za ka yi wata addu'a to aka ce wai da ya karanta sai kada ta ce kai wannan jawabin amsar nan da aka bani ba ta karatai ba ce yace maganganun irin da annabawa ne ka ga nan take mai da zuwa ga Allah ba sai ba za ta hakuri ba ta ce ka gode da za ka ba haka to a wannan wajen da shehu shehu Mustafa radiyallahu anhu shafi bamiya ya zo dai wajen wannan wajen sai aka masa tambaya an fito waye yankakke din annabi yaquba ne ba annabi ishaqu ne ba annabi isma'il sai ce to kowa yana sai ba da amsa yace kowa yana riya cewa Yahudawa cewa suke ittihadu ne azzabi yace amma dai abin da yake na gaskiya abin da yake zahiri to shine Isma'il ne azzabi din al-Hafiz ibn Kathir da ya kawo wata riwaya a wannan na cewa annabi Yaqub da ba wannan riwaya bace amma shi ma yayi magana akan zabi din a irin wannan wajen munakashan da yayi yayi munakasha akan sanadin hadisin da aka riwaya sannan kuma sai ce kuma abin da yafi inganci wa sahihu anna isma'ila huwa zabi abin da yafi inganci isma'il shine azzabi shine aka aka yi atamkin yankawa amma ba isa haku ba amma yahudawa su ma suna cewa haka saboda haka kowa yana faɗa haka sai shehu ya bada wannan amsa nan take a wannan wajen a cikin tafsirinsa saboda haka aka aiko masa da ya koma ya ce kai wannan ba amsar ba ta sarakuna ba ce duk yadda aka yi akwai wata magana lokacin nan yayi ko to ina ga dole sai dai mu tsaya a nan wajen insha Allah ta'ala gobe za mu ci gaba da ci gaban iskar da izinin Allah alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل به اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مغفرا الا غنيته ولا مريضا الا غنمته سبحان الله ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا ولا نافية إلا قضيت يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق تقديره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gracias.